صلى الله على النبي الكريم وعلى آله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله za mu ci gaba da karatunmu na bugiyatul mustafid sharhin muniyatul murid na shi muhammad ibn arbi ibn sa'i Allah ya kara masa yadda na'am
وذكر من الأخبار الدالة على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في سيده نعم.
رضي الله عنه na'am أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بكفر موسى عليه السلام yake cewa ya ambata daga cikin labarai wanda suke shiryatarwa afsa wato hujjar ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ruko daga shugaba sallallahu alaihi wasallama da yake tabbata daga cikin auliyahu yake cewa to abin da yi dalili a kan rayuwa annabawa shine abin da imam musulmi ya fitar da shi a cikin sahihinsa daga sayyidina anasu Allah ya kara masa yadda
أن النبي cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya shuɗe da kabarin annabi Musa alaihi salam فإذا هو حي في قبره yace شريكا sai ga annabi Musa yana ra- a raye a cikin kabarinsa yana yin sallah
ومن ذلك حديث الأنبياء وأحياء في قبورهم haka ne yana daga cikin wannan shine hadisin da yake cewa hadisin bai haƙi da yake cewa su annabawa rayayyu ne fi kuburihim a cikin kabarukansu yi sallu na suna yin sallah a cikin kabarukansu
وعن ثابت البناني أنه قال يجي- حميد الطويل yace sabita albunani ya faɗa ya faɗa wa humaidu tawil
هل بلغك أن أحدا يصلي في قبره غير الأنبياء yake cewa yanzu shin wani labari ya isan ma cewa ɗaya daga wani wanda ba annabawa ba yana iya yin sallah a cikin kabarinsa kamar yadda ya tabbata ga annabawa to ana iya samun wani daga cikin auliya'u wani bawan Allah shi ma Allah ba shi ya kab ya ya masa karama ya zama yayi sallah a cikin kabarinsa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin muslimu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shuɗe annabi Musa yana sallah a cikin kabarinsa anan kasibul al-kasibul ahmar
قال نعم Ahmed Dawuli yace haka ne
وفي رواية a cikin wata ruwayar فقال اللهم ارزقني هذه الكرامة to sai shi Ahmed Dawuli yace to ubangiji Allah ka azurta ni da wannan karama nima Allah karam- ka karrama ni da wannan
فروي أنه نقر على نكر على قبره فوجده قائما يصلي to kuma shi ne ya ce an rawaito cewa an tono kabarinsa sai aka same shi a tsaye na yin sallah a cikin kabarin nasa
وذكر القبر في هذه الأخبار دليل لحياة الجسد ya ce an bacin kabari a cikin wannan labarai dalili ne ga rayuwar jiki yawwa kamar kaga yana nunawa idan jiki ya ba Allah ya ba Allah ya ba Allah ya ba Allah sosai ba ma ruhi ba shi kansa jikin Allah ba- ko da ya, ya mutu an je an rufe shi to kuma Allah yana iya rayar da jikin yawwa ba daman shi ruhi wannan ai daman yana gurin Allah ko yawwa ruhin yana nan gurin Allah in dan aljanna ne yana nan yana kewayo a a can almala'ul ala yawwa to jikin ma sai Allah ya rayar da shi kamar yadda mun karanta kaga a cikin a cikin muwatsa baban Jabiru kaga da aka kashe shi a hudu bayan kamar shekara arba'in a nan aka yi mammakon jinsa bayan kamar shekara arba'in kaga da ruwa biyu ta wajen aka je aka haƙo su domin a canja musu mahalli da shi ina can amurbin haramin ne kaga da jabiru ya tono su zai canja musu kwanciyarsu kusan shekara arba'in sai ga ɗaya daga cikinsu ya dace waɗanda aka sare shi da takobi idan an ɗauke hannunsa an cire hannunsa sai ya mayar sai ya dace to kaga yanzu wannan in ba rayuwa ba a ba da za matacce wanda ya mutu mut irin mutuwar kafiri dai ba zai haka ba yawwa a takaice ma dai wanda ya mutuwa mut irin mutuwar kafiri in ka ba shi kwana uku a cikin ƙasa za ka zo ka tarar ya da gargaje ya da gargaje ba kuma amfani gare shi to to amma ka ga bawan Allah an binne shi shekara fiye da haka an ce mai da la'ilu ma yan shekarun baya an tono shi shi ma shekara kaga ɗaruruwa shi ma an same shi inda yake kaga wannan rayuwar jiki ce ma saboda jikin ya ba Allah Allah ya rayar da jikin ya hana ƙasa ta ci shi balantana kuma ruhi to ai kaga wannan shi daman shi ruhi rayi ne a gurin Allah yawa musamman shi ruhin wanda yake wanda yake mumini to isa jiki in yaba Allah yaba Allah yaba Allah yaba Allah sosai to shi ma jikin Allah karrama shi yake Allah baya tozartar da jikin yawa sai ga Allah ya hana kasa ta ci wannan jikin wannan dewa an gani haka a gurin bayan Allah dewa ko ko a garin nan ma an gaga haka da gurin bayan Allah dewa yawa a garin nan ma an ga haka nam an ce nan Saidu Usman Bashir an ce shi ma kwanakin yan shekarun ba an ga haka yi shekaru da rasuwa ruwa ya zo ya zurma kabarinsa kuma aka je aka duba sai aka sanar da aka tarar da shi kamar yadda yake a rayi kamar yanzu aka sa shi ba abin da koli kafaninsa kasa ba ta ci ba to kaga rayuwar jikin ne balantara kuma rayuwar ruhi na'am muje
إذ لو كان المراد روحه لم يحتج لتخصيصه بالقبر
yake cewa ai kaga da a ce abin da ake nufi a nan rayuwar ruhi ce to ai da ba a bukatu da a keɓance shi da kabari ba shi ruhi kaga shi ruhi ah, to shi ruhi a cikin kabarin yake yawwa a inda ruhi ake nufi to ba za a keɓance shi a ce da kabari ba ko ina ma shi wannan sai ta sarrafi sai ka gan shi inda shi ruhi ne yawwa saboda ruhi shi yana gurin ubangiji na'am قاله في تنوير الهلاك to wannan suyuti ne ya faɗi wannan a cikin tanwirul hulak وذكر في في انباء الازكياء ايضا Yap. ya faɗi a cikin amba'ul askiyayi kuma daga bai haƙi
ان من شواهد هذا الباب ذكره صلى الله عليه وسلم لجماعه من الانبياء yana daga cikin abin da yake shaida ga wannan badi shine haɗuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wasu jama'a daga cikin annabawa a daren isra'i ga shi kowanne ya koma zuwa ga Allah daga cikin annabawa an kai shi makwancinsa raudarsa kuma manzo Allah ya haɗa su a daren isra'i a nan baitul maqdis manzo Allah ya jagorance su yayi musu sallah kuma daga nan aka hau sama aka je aka haɗu kuma da wasu annabawan a sama suna zaune a nan kuma
وانه كلمهم وكلموا kuma ya tabbata cewa manzo Allah ya yi zance da annabawa su ma sun zance da annabi
وانه راى سيدنا موسى قائما يصلي kuma ya tabbata a cikin hadisin musulun manzo Allah ya ga annabi Musa yana sallah a cikin kabarinsa
وكذلك سيدنا عيسى haka a cikin hadisi ingantacce manzo Allah ya ga annabi Isa har ya faɗi irin kamanninsa
وكذلك سيدنا ابراهيم على دني على دنيه الصلاه haka nan ya ya tabbata manzo Allah ya ya sadu da annabi Ibrahim وذكر في الانباء ايضا ya faɗa dai a cikin al'amba wa haiban عن دلائل النبوه akan dalilai na na annabta
ان سعيد بن المسيب قال cewa Sa'idu dan Musayyib ya faɗa لقد رايتني ليالي الهره وما كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري inda sa'idu dan musayyabi kamar da darim ya fitar da shi yake cewa na ganni a daren da aka yi harrotu shine yakin nan na harrotu lokacin da su can mutanen sham suka yi runduna suka nufo madina aka zo aka yi abin da ba a taɓa yi ba yawa aka yi kashe-kashe aka yi kashe-kashe aka yi kashe-kashe sai da aka wasu 'yan kwanaki ma a masallacin shugaba ko sallah ba a samu damar yi ba saboda irin tashi hankalin da aka shiga a cikin daren harrodu yawwa wanda kusan ragowar sahabban manzan Allah da 'ya'yan sahabbai duk a wannan yakin kusan duk aka tafi da su kusan mutum nawa yawa duk aka tafi da su a daren da aka yi harrotu wa shi sa Allah yake abin tsoro yawwa to shine cewa to a wannan daren da aka harrotu in ji sa'id dan musayyibi yake cewa yake cewa gairi yace ina cikin masallacin manzon Allah babu wani a cikin masallacin in ba ni ba
وما يأتي وقت صلاة إلا سمعت الأذان من القبر الشريف yace lokacin sallah baya zuwa face na ji kiran sallah daga cikin raudan manzon Allah sai in dinga jo kiran sallah inda shi dan musayyibi yace ta nan nake gane lokacin sallah yayi daga cikin raudan manzon Allah cikin shabbakin annabi cikin inda makwancin manzon Allah yake yace daga nan sai in dinga jo kiran sallah
وفي رواية عنه a cikin wata ruwaya kuma daga gare shi لم أزل أسمع الأذان والإقامة في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الحرة in ji shi sa'idu dan musaibi ke cewa ban gushe ba ina jin kiran sallah ina jin iqama a cikin shabbacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan kwanukan na harratu
وفي رواية a cikin wata ruwayar وكنت إذا حالت الصلاة أسمع أذانا يخرج من قبل القبر yace sai na kasance idan lokacin sallaye ina jin kiran sallah yana fitowa daga cikin raudan manzon Allah cikin mukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
وفي رواية الدارمي a cikin ruwayar darimi
ولم يبرح ولم يبرح سعيد بن المسيب المسجد وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بحمحمة يسمعها من قبره صلى الله عليه yake cewa dan musayyabi bai gushe ba a cikin masallacin kuma ya kasance baya fahimtar lokacin sallah sai da wata murya da yake ji daga cikin shabbakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dinga jin magana daga cikin shabbakin manzon Allah ta nan yake ganewa lokacin sallah yayi duk fa wannan yana kawo ma yana kafa ma hujja bayanin da ya ma can a farko na cewa auliya'u idan ubangi akwai daga cikin auliya'u kummal wanda Allah yake tsarkaka su suke saduwa da manzon Allah fi alamul hissi kuru-kuru har suke karɓi wani abu da manzan ga manzan Allah ya kawo ma yake cikin shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin siyasa da da manzan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi masa izinin istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah to shine yake kawo ma wa'annan abubuwan dan ka fahimci cewa wannan abin da aka faɗa aka raba shi da shehu tijjani ba abu ne ba ko ba shari'a wato shari'a ba ta kore hakan ba shi ne ji kama wayannan dalilan wayannan dalilan cewa annabawa rayayyu ne suna tasarrufi bayan koma su zuwa ga Allah har gashi sa'id dan musayyib yana jin yana jin magana daga cikin rawdar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har gashi manzon Allah ya sadu da annabawa to kaga in ka ka dan ya kawo ma yana nuna ma cewa wannan abin ba wani abako bane wanda mutum zai kore shi na'am
ونقل في الأنباء أيضا عن القرطبي رحمه haka nan an turo a cikin al'amba wa aidan daga kurɗabi rahimahullahu أن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن يجيبوا عنا ya faɗa daga kurɗabi yake cewa cewa wafatin annabawa yana komawa ne zuwa fakuwa gare mu kawai
بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين ta bigiran da mu ba za mu iya ruskarsu ba ko da sun kasance samammu ne rayayyu ne a gurin ubangijinsu
وذلك كالحال في الملائكة wannan kamar halin dai mala'iku yawwa can da ubangiji yake cewa wa ma muhammadin illa rasulun kad halat min qablihi rusulu afa in mata yanzu in ya mutu can kuma da yake cewa innaka mayyitun wa innahum mayyituna ake raba kamar mutu ga janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ne to amma ba irin taka ba yawwa haka ne amma ba irin taka ba yawwa dan shi wafatin shugaba sallallahu alaihi wasallam ai kaji kuma abin da ya faɗa cin hadisai ingantattu yawwa kaji abin da ya faɗa manzo Allah ya sadu da annabawa hayye ana kai masa salatin al'ummarsa idan idan idan aka gaishe da manzon Allah yana ji duk wannan hadisi sun tabbatar da haka ko yawwa har a cikin hadisin ibnu mada manzo Allah yake cewa fa nabiyullahi hayyun yurzaqu shi wannan annabin Allah hayyun rayayye ne bayan ya koma zuwa ga Allah ga su shuhada'u ma shahidai ma batun sun mutu Allah ya ce ma ka a ce musu matattu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun to shi yasa sai ga shahidi ma mutuwarsa ba irin ta wanda ba shahidi bane yawwa
نعم. فإنهم نعم فإنهم موجودون أحياء لا يرون su annabawa samammu ne rayayyu ne wani ɗaya baya ganin su daga cikin irin jinsinmu illami ما خصه الله بكرامته من أوليائه sai wanda Allah yake banta daga da wannan karamar daga cikin auliyawu yawwa wani sai ka ji ya ce saboda rashin jayayya in an faɗi wani daga cikin auli ya ga shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ka ji ya ce to a idan haka ne me yasa sahabbai lokacin da aka zo magana halifanci ba su ga shugaba ba ta wannan ba hujja bane yawa wannan ba ba hujja bane yawa shi wanda yake inkarin haka amma yadda kuma daga nan mafarki to me yasa ba su gan shi kuma a mafarki din ba me yasa ba su gan shi an barki ba wani abokin mu wata hikima ce ta Allah na'am alhamdulillah insha Allah